وقالوا يغفرون ويغفرونه لحليما نوزه من رسولنا فنوزعني قريبا وقريبا وأنزلني أجيب فيها كان مراد على قرآن العلم وقد خلقت منكم ويتركها ولله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أول والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وزيادة ربه ورضي الله تعالى عن خير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أمة الشيعة فإننا بنا المعلم وتأتي من أجلنا بالجبل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سبيلا الحمد لله ونقول يا الله تبارك وتعالى وما شمل مكة تبين تتكلم لتأتي على مولانا كناربا شهر يو دوم رمضان شكرا تجبوريا لكي يقولوا بأربعين بشدة لكي يقرأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدني دا شهر يو دوم مارس شكرا تجبوريا عشرين بليا ميلانية muna cikin wannan sura ta suratul maryam wannan aya aya ta bakwai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaba da mu labarin Isa annabi Zakariya da ɗansa annabi Haya lokacin da annabi Zakariya ya roƙi Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi da zurma ake ba wa habbi da zurka waliya Allah ka bani waliyi mana wanda zai gaje ni da wurinka ya rabbal alamin Allah ya ce masa ya Zakariya ya kai Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin yarzuka kama ta'alta muna ma albishir da yaro wanda zai gaje ka kamar yadda ka roga ismuhu yahya sunansa yahya haza ismuhu wannan shine sunansa lam naji allahu min qablu sabila Allah tabaraka wa ta'ala ya mu taba sanna masa kafin nan ba sanna masa mai irin wannan suna ba musamman da yahya ba zamu wani wanda aka ambaci shi da yahya ba kafin wannan kan naka yahya la yujadu waladu ismuhu yaya qablaha qabla yahya hada ba za a samu wani ba samu wani yaro ba wanda sunansa yahya kafin wannan yahyan wala yujadu wala bi ya ismuhu qabla miladihi zuwa yahya ko ba wani da wanda kafin annabi yahya alayhi salam wanda sunansa ya zo aka samar da sunansa kafin a haife shi sai annabi yahya alayhi salatu wassalam saboda haka yoga annasara ga ibrahim alayhi salam alaihi salam an karbo hikaya saratu matar annabi ibrahim alaihi salam kana ismuha asaratu a sunanta a farko akwai alif a farkon mana ba saratu ba asaratu ba asaratu fil lugha ibraniya la tabidu ma'anan asaratu a yaren ibraniyanci wacce ba ta aiwa ba za ta aiwa ba fasarat aqima sai da zaman don ma bakarara ba ta aiwa matar annabi ibrahim alaihi salam saboda sunanta ba za ki aihu ba shi ne sunan da ma'anar sunan da yaren ba za ki aihu ba sai ta zama ba ta aihu ba kuma to falan ma arada Allahu an yajiba laha waladan yayin da Allah tabaraka wa ta'ala yake so ya ba ta da ya a jibrilu sai malaika jibrilu ya zo wurin annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sai yake masa a ismuha qala ismuha saratu sai yake to digin yanzu sunanta ba a saratu ba an cire albidan sunanta saratu فقالت يا إبراهيم نقص من عزني حرف إذا أن إبراهيم أي رجل حرج أجتم سنانا saboda anan malamai suna maganan fa'ali na suna ma'ana suna yana tasiri akan wanda aka ambaci wannan sunan da shi saboda haka ku sa yaya ku suna yi nagari a an tauye harafi guda daya sai da zalika harfin yabqa liwalad laqi yahya za ka ce mata wannan suna wannan harafi da aka cire za a sa wa ɗanki wanda zai zo daga baya sunansa ya haya za a sa mata a sunansa hayyu to za a sa mata ya wato alifin makasura a ƙarshen zai zama to ya haya wato ila yawo ya haya fasara ya haya za ka sanya wannan alifin makasura din zai zama ya haya a sun yaya li'annahu hayyun a bihi bihi rahimahu an ambace shi ya haya ne saboda wato da shi ne aka raya wato cikin mahaifiyarta mahaifar mahaifiyarta da ba ta haihuwa da shi ta zama ita ma za ta fara haihuwa wasu ne ya haya ne an nauyi ne fiye da na ambace shi ya haya ne saboda za a raya addini da shi fasarar hayatun da addini sannan zai zama zai raya sunan mahaifinsa idan yaro ya zama nagari ko mahaifin yaron sai a dinga ambaton sunan mahaifin sai a dinga cewa wani dan wani ana ambaton ne da sunan mahaifin ya rayu albarkacin wannan da saboda haka sunan annabi zakariya zai ci gaba da rayuwa ko ya koma ga Allah da sunan wannan dan nasa yahya saboda haka malamai suka ce wannan addu'a na annabi zakariya alayhi salam ina daga cikin addu'o'in da Allah tabaraka taala ya amsa su da wuri irin maganan annabi Sulaiman ne alayhi salam lokacin da ya tambayi mutanensa ayyukum ya ci ne biyar fiha qabla an yatuni muslimin sai ifritu min aljin sai ce masa ana atika bihi qabla an takuna min makani zan kawo ma shi kafin ka tashi sai wanda yake da ismun lahi na azam allazi indahu ilmun min alkitab sai ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfu zan zo ma da shi kafin wato ka dawo da ganinka falamma ra'ahu mustaqirran indahu a kala haza min fadl rabbi yayin da ya ganshi a wurin da yake wannan daga wallan ubangiji na ne wato da yablwani a ashkur saboda Allah ya jarrabe ne ga zan gode ne a mafur ko zan gudu cewa raman Allah tabaraka wa ta'ala to wannan wato da ya ganshi sai ya zaɗi haka saboda yaki Allah ya masa a lokaci daya ba shi ma annabi zakariya yana addu'a sai Allah ya ce to inna nubashshiruka ana masa bishara ma'ana ana maka albishir da wani abu da za ka samu na alkhairi kafin zuwanka Allah tabaraka wa ta'ala sai maka albishir da wannan yaro suna Yahaya wanda Allah zai raya sunan sunan Annabi Zakariya da shi bayan ya koma ga Allah kama wiya ismu Adam bi ismi shi bi shi kamar yadda Allah ya raya sunan Annabi Adam da ɗansa Annabi Shisu kakan Sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan kamar yadda Allah tabaraka ta ya raya sunan annabi Nuhu alaihi salatu wa salam da sunan ɗansa annabi Samu alaihi salam wa kadhalika ujiya Zakariya bin Yahya haka nan an raya annabi Zakariya alaihi salatu wa salam da sunan Yahya wato ita mahaifiyar annabi Yahya alaihi salam ismuha Isha bintu Faqus sunanta wato sunan dan sunan mahaifiyar a Isha yar fahud duk da imamul ibn kasir da kuma kazin sun ce fa'uza ba dalin ba sunanta wato insha yar fa'uza bizzal bala bizzal amma shi imamul qurnabi shi ya kawo cewa a fa'uda addal ummu maryam hanatu bintu fa'uda idan haka mahaifiyar maryam ita ma sunanta wato hanatu yar bako da saboda haka da mahaifiyar Maryam da mahaifiyar annabi Yahaya wa da kan wato ya da kanuwa take to annabi Yahaya da kuma Maryam ɗayan mata ne saboda haka aka danganta a annabi Isa alayhi salam ki saboda haka sai yake fadi zalika tadri fi hadithin Isra saboda haka zaka samu hadithin Isra'i inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam innahu wajada inna qalatayn fi sama'i thaniya ina rasulullah sallallahu alaihi ya samu yayan mata guda biyu wato a sama ta biyu annabi yahaya da annabi isa alaihi salam annabi yahaya yana matsayin kamar kawo ne wurin annabi isa alaihi salatu wassalam saboda haka su ibna kala ne wato yayan mata ne guda biyu saboda haka a faƙala rabbi anna yakuna li gulam sai annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake tambaya anna yakunu li gulamun sai zai samu wannan yaro lamma sanya zakariya bishara min rabbihi yayin da annabi zakariya ya ji wannan albishir daga wurin ubangijinsa wal ma'anna ila huduliha ya samu nutsuwa lalle yanzu ya tabbatar zai samu da a garrahu zalika wannan sai ya wato murnan sai ta kidima shi sai ta sa yana so yuwakkil fi ma'rifatil wasila yana so ya samu ya sani ta wata hanya zai samu dan wa kaifa saytimmu zalika wa ta'aqqada hadhihi al-bishara ala qawli karbara min al-kibar kulliyan saboda tsaya zai haƙaƙa wannan ainihin bisharan da aka masa kasancewa ya zama tsoho wanda ya fara bushewa lamura sun kamar koma baya wa mratu akir ya koma tasta bakarara ce bata aiwa lakin ma la yasir zakariya min su'alihi malaman tafsiri suka ce to me imamu sharayi yace me yake nufi da wannan ainihin tambayan nasa huwa ya lamu tamaman anna Allah tabaraka wa ta'ala alim bi hali alhali ya sani Allah madaukakin sarki ya san halinsa ya san yanayin da yake ciki wa hala zaujati zaujatu da kuma yadda matar da take alwaqi sai suka ce amsa annabi zakariya la yastankiru hududu hadhihi bushra ba yana inkari Allah zai bashi da bane a'a yana so ya rika ne hashahu wato ya ji karfin haka yana so ya rika ne kai kiyar yadda zai samu a da wannan da kamar dai yadda ya faru da annabi Musa alaihi salatu wassalam hina kallamahu rabbuhu wa sarahu lokacin da rabbahu la yanda ubangijin sai masa magana ya zabe shi wa afradahu bi hadhihi mila Allah ya zabe shi da wannan daraja ya ainihin igraki a cikin magana da Allah tabaraka wa ta'ala sai ya rabbi arini anzura ilayki Allah ka nuna mini in ganka mana ba yana inkarin babu Allah bane amma yana so an yanzur ila ila rabbi yana so ya ga ubangiji ne tabaraka wa ta'ala kamar da yadda shi ma annabi Ibrahim da annabi Ibrahim yayi mujadala da wasu kafirin da ya mujadala sai ce rabbi arini kai batu yi mauta Allah ka runa ne sai a yake raya matattu kamar yadda ba makara yadda muka wuce saboda haka donan tambayan sun yi tambaya ne ba wai hakika ne suna inkari Allah yin wannan abubuwan ba suna so su samu wato ilmin yaqini ne wato su samu bayan ilmin yaqini su samu ainihin yaqini su samu haqqul yaqini su gani kuru-kuru sannan ya tabbatar da su tabbatar da wannan kuduran Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi ma annabi Yahaya annabi zakariya alaihi salatu wassalam yake tambayan Allah mana ta wani wasila ta wata hanya ne zai samu wannan yaro alhali wa qalat imrati akhir da wannan matan ne ko wata mata ne wannan matan na dai Allah ka san yadda take ka san akhir ka san bakarara ce mana ba ta haihuwa wa qad balagtu min al-kibri ujiya sannan kibari wato na kai wani irin girma har na fara bushewa wato lamurmuran jiki na kamomina duk sun fara yankwanewa ta ajjaba kai bai kono hadhihi al-adam yana mamaki sai a wannan al'ada za ta zama amma min janibi qudratillahi ta'ala fa laysa fi hadha ajrun amma qudran Allah wannan ba abun mamaki bane Allah ya bada da a wurin dogo lianna Allah yakhluq ma yasha idan Allah tabaraka wa ta'ala yana halittar abin da ya ga dama wa amma min babil ada fa imra'atun akira atin wato zamanan wa tisina sana amma al'ada mace tsohuwa fakarara juya wacce ba ta haihuwa kuma shekarar ta yanzu tasa'in da takwas da namijin da yanzu kad balaga ni'a wa ishirin na sana wanda ya kai shekarar ɗari da ashirin shi ma namijin a saboda haka ta yaya za a ce sun samu da tsohuwa wacce bai taɓa haihuwa ba har ta kai shekarar tasa'in da takwas da tsohon da bai taɓa haihuwa ba har ya kai shekarar ɗari da ashirin al'ada za a ga abun bakon abu ne lallai mamaki wala da minhu ma garibun wa ajibun ce yaro a wurinsu lallai abin mamaki ne a wannan lamari a wannan shekaru nasu wani haza istabar ba haza saboda haka ya yi mamaki ya ga bakuntan wannan abu da yasa haza min babin kudurkin lai ba yana inkarin kuduran Allah ta baraka wa ta'ala ba a walakin min babin ada a bangaren al'ada ne al'ada an san idan mutum mace har ta kai wannan shekaru ko mai aihuwa ce in ta kai waɗannan shekaru to shi kenan aihuwa kuma ya wuce ta haka na yadda shi ma ya kai har shekara ɗari da ashirin ana ganin yanzu kam ya wuce haihuwa saboda haka albabin al'ada shi ya sa ce balagtu min al-kibari ujiya na kai girma wanda har na fara bushewa na kai nihaya na kai ƙarshe na rayuwa saboda haka sai a zan samu ya kai fa na bido waladan sai a zamu samu da yas'alu kayfa yakunu walad hal huwa min haramaini aw min zawjatin ukhra shin wannan yaron kan daga waɗannan tsofin ne guda biyu za a bamu shi ko wata mata za a ce in auro sabuwa wacce take haihuwa آه أن من جارية أخرى أم من هذه الأزول إلى تنبيه الله قال له الملك اللهم في ملائكة وان ذاك أمرجيشي يزوي بها مزا يتي كذلك ai Allahu ya kulkul gulam min kuma haka nan dai Allah ya hukunta Allah dai halitti ta wato yaron daga ku min haramaini ko da nan tsauri guda biyu min hada shekul kabir wa min hadi al-ajuz akir daga wannan tsoho kutub wanda ya tuba da kuma wannan tsohuwa bakarara wacce ba ta haihuwa da furjin lahu min kuma walad Allah zai samar da ɗa daga gare ku wannan kuma a wurin Allah qala rabbuka huwa alayya hayyin Allah tabaraka wa ta'ala shi a wurinsa wannan abun mai sauki ne ma'ana an an aradda alaykuma quwwata al-jima wa uktiba rahimu imra'atuka lil alam a lil ulum Allah tabaraka wa ta'ala da muku da karfin jima'i wanda yanzu kun tsufa kun wuce wannan wato duk karfin ya dawo sannan a raya mahaifar matarka wuce da fatara ne ba ta haihuwa saboda haka wannan duk mai sauki ne a wurin Allah tunda za a gane haka وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا Allah ya ce ai na halitte ka tun kafin nan da ba ka kasance komai ba da babu kai aka halitte ka ata bil hujja anna Allah tabaraka wa ta'ala hayyin alayhi hada ya kawo hujja cewa wannan aiki mai sauki ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala da fadin da warka lafi min qawli wa nafsiyal awjadahu awjada zatahu Allah ya samar da zatin sa min al-adami daga babu wa da sifa Allah ya bashi wannan sifa ta ƙarfi da komai wa hadha asabu min an yarudda a alayhi sifatuhu faqat ai samar da mutum sabo ka bashi wannan sifofi shi yafi wahala akan a ce a dawo masa da sifofin bayan ya rasa su zakariya kana adaman laysa bi shay da annabi zakariya da babu shi ne bai kasance komai ba hadha dalilun ala anna al adama laysa bi shay wannan dalilin ne zai nuna ma cewa an ce abu adamu abinda babu babu komai babu shi walam taku shay'an kana ne tarishe na wajda wallahu zatan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu da shi da ba shi ba komai bane wa ajr lahu sifatu minha al-quwwat wal jima Allah sai kuma ya samar da shi kuma ya ba shi sifa na karfin jima'i to bayan nan wa talabahu hadhihi sifa sai Allah ya kwace wannan sifan bayan ya tsufa to raddu hadhihi sifa bi halati aikar min ijadi zati bi sifati kamila a dawo masa da wannan sifa ta karfi bayan da yana da ita ai ya ji sauki akan a ce a samar da wani zakariya sabon zakariya saboda haka yake wannan shi yafi sauki a mayar masa da wannan sifa shi yafi sauki akan a dawo da shi sabo saboda haka Allah ya sanar da shi za a dawo masa da wannan sifa kamila cikkiya ya kana zakariya haza wa taqan nafsuhu ila sur'atil mubashshir bi saboda haka sai ran sai ringa shauki ta yaya zai rike wannan abin da aka masa bishara da shi Allah shikenan annabi zakariya alaihi salatu wassalam ya samu yakini tabbas Allah zai ba shi aiwa da wannan mata yace to Allah wata alama za ta nuna min gane a mata ta ta dauki ciki dai alaman da zan gane a duk dai yana ta ainihin gaggawan lamari saboda yana so wato ya samu ɗan da wuri a saboda ni'imar wato nan ya fara yin wanda kafin nan ya zama ya fi ya koma da Allah tabaraka wa ta'ala shi yasa yake bai san alama cikin gaggawa wata alama ne zai gane cewa matarsa ta dauki ce kala rabbi bi al-aya yace Allah ka nuna mini alama alamatin ala anni imrati alama da zan gane iyali na ta dauki ciki kala ayatuka alayhi sai Allah ya ce masa alama da za ka gane akan matarka ta dauki ciki Allah ta kalliman nasa ai tumna min kalamin bi khilafi zikrillah Allah zai hana ka iya magana da mutane sai dai zikirin Allah zikirin Allah kawai zaka na yi in kai kokarin magana magana ba zai yi ba amma in zikiri ne zaka yi ta yin zikiri amma magana ba zai zo daga bakin ka ba to wannan shine alama wannan zai faru talata layalin wato darare guda uku bi ayyani ha da wurin su anan ya kawo talata layalin wato talata layalin saliya wato darare guda uku wanda su kasance daidai a zai samu wannan shine alama a can wato a can Ali Imrana ya gaya mana salatu ayyami wato kwanaki a aka ambaci yomu nan kuma wurin nuka wurin guda uku don ka hada su wato nan bakara ita ta zo a farko wato makiya ce ita Ali Imrana madaniya ce kasancewan a wannan Maryam a wannan Maryam makiya ce kasancewan ta makiya ita ta fara zuwa mana ita aka fara saukarwa sannan lailu shi yakan riga yaumu yakan riga ayyamu samuwa saboda haka nan aka ce layalin wato dare yakan fara zuwa ne kafin wuni shi yasa ana aka ambaci dare a can kuma madaniya ce sai aka ambaci wuni saboda haka Allah ce masa darare guda bakwai za a saka yoman idan ka waye gari ka ga ajasta anil kalami ka kasa magana ma al makhluqina tare da halitta da wanda kan gwari magana magana ba za ta yi ba walam tujid an zikrillahi amma in ka nemi zikiri kuma zikiri zai ta yi za ta zikiri kazalika alamatun ala hamdi zawjatik wannan alama ce cewa iyalinka ta ɗauki ciki talatu layalin bi ayyaniha wato za ka yi rashin maganar nan kwana uku da wunin su ma'ana talatu ayyamin allazi taqaddama fi surati ali imran al-layal bi ayyaniha fa ibratu marra bi ayyam marrat bi layal a wani wurin an ce ayyam nan layal saboda hada su guda biyu saboda haka da ya ga haka fasara da ala qaumi yi wannan sai fita a wurin mutanensa min al-mihrab al-masjid masallaci wurin bauta inda suke ibada wa kanu yantazirunahu liyaftah lahum sun kasance suna jiran sa saboda ya buɗe musu su yi sallah li yusalli bi amri al'ada yanda suke al'ada ce ke zuwa ya buɗe ayi sallah yantaziru liyaftah lahum fa ha ai ashara ilayhi shikenan sai aka masa ishara wato sai aka masa wayi ishara sai musu nuni an sabbihu sallu bukratan wa ashiyan ku yi sallah safiya da maraice a gaza an mukalamatihim sai gaza ya yi magana da su sai zama yana ishara ne gare su a sha lahum annahum yaqulu yadhkuruna Allah ta'ala sai musu ishara cewa za su hanzu da ambaton Allah tabaraka wa ta'ala fa alimu anna zawjatahu qad hamilat bi yahya shikenan sai suka sani kuma cewa matarsa ta ɗauki ciki da annabi yahya alaihi salatu wassalam shikenan wannan ya zama to ita ce alama na matarsa ta ɗauki ciki to shikenan bayan ta haife shi da shekara ɗaya bisanateni shekara biyu wa fi sana salisa a shekara ta uku shi ke nabi Allah ya fara masa magana yake masa shikenan Allah tabaraka wa ta'ala yake masa ya Yahya mana sai wannan mai suna Yahya wato wanda zai rayu ko wanda zai raya addini wasu malamai sun ce dalilin akan jin shahada saboda wanda suka yi shahada suna raye a wurin ubangijin su yi zakuna har ma suna cin abinci daga sunansa ya yi nuna cewa a wato zai rayuwa to zai shahada kenan zai ci gaba da rayuwa to shi kenan da yawa yi gari a aka aiki wannan annabi ya haya alaihi salatu wassalam Allah sai ya ce masa ya yaya kuzin kitaba bi kowa da rike wannan littafi da karfi أوحى الله إلى يحيى وهو ابن ثلاث سنين الله يوى أن يحيى وحي شينا شكرا أكو آه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إبلان بن عباس يا كربو حديثي قال صلى الله عليه وسلم ما من ابن آدم إلا وقد أخطأ أو محمد قدية أو عملها إلا أن يكون يحيى بن زكريا لم يهم قدية ولم يعملها dukkan ɗan adam ko dai ya taɓa yin kuskure ko kuma ya taɓa jin a ransa yana son yi wato Muhammadu Kariya ya so ya aikata kuskure sai dai annabi Yahaya dan Zakariya shi bai taba yin kuskure ba sannan ma bai taba yin matuwa son yi kuskure ba a wani hadisin Allah Allah sallallahu alaihi wasallam kowane yaro lokacin da za a haife shi dan yana shafan sai abi yayi kuka sai Yahaya dan Zakariya shi shedan bai shafe shi ba lokacin da wato za a haife shi saboda haka Allah sai ya ce masa ya karbi saura wato aka masa wahayi wa Allah ila yahya wa ibn kalasirina Allah ya masa wahayi yana shekara uku a faɗin wasu malaman tafsiri suka ce wannan an yi wahayi yana shekara uku wasu malaman suka ce a Allah ya haddana da shi a taura ne yana wannan shekaru amma can da ya kai shekara wato arba'in sannan ya samu risala amma dai alayi halin al'anbiya yi suna na rasi arba'ina illa yahya yace annabawa ana aiko su ne in sun kai shekara arba'in sai annabi yahya alaihi salam بعثه الله على راسي ثلاث سنين الله يا ايكو شنو yana shekara uku karkin da littafin bi kuwa alkuwa iraniya da littafin at-taura da karfi na ubangiji shi Allah ya aiko shi ne yana shekara uku da shi da annabi Isa alaihi salatu wassalam ba su kai waɗannan shekaru ba wato ba su kai shekara arba'in ba suka samu risala wato Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko su wannan hikimar Allah ne tabaraka wa ta'ala shi yake yin abin da ya ga dama wannan yana daga cikin abin da na ga Yusuf yana raddi wa wani malami da yake masa cewa yana yaro bai kamata sai ya fara dawa ba yace a ka manta ne wato nawa kuma sabiyan da wanda aka bashi manzanci yana yaro ai shi ma don an bashi wannan ilimi yana yaro ba umma mamaki bane kalayi halin dai Allah tabaraka ta'ala ya rike da karfi amma wannan kuwa da aka bashi shi kuwa ce ilahiyya ma'ana karfi ne na ubangiji tabaraka ta'ala ma'ana allati amatta biha zakariya biha wanda Allah ya yi indadi wa zakariya da ita auje da yaya wato Allah ya karfafe shi da ya samar masa yaya bace tilkal kuwa ilahiyya bi yaya wannan karfi da Allah ya yi indadin zakariya da shi sai zama ta saura a wurin annabi yahya alaihi salam ba ka da kitabu bil quwwa sai rike wannan kitabi da karfi ai bi tilkal quwwa wa ibn salasina da wannan karfi da aka ba wa zakariya yana dan shekara uku wa bakiya bi tilkal quwwa sai ya zauna da wannan karfin kuma rafidan lid duniya wa shawata ya zama ya karka da duniya ya karka da sha'awar duniya baya jin san duniya baya jin sha'awar duniya ولم يباشر امرأة قط امرأة محمد سيئة قط أرى أن يقلها bai taba annabi yahaya alaihi salatu wassalam bai taba wato kusantar mace ba bai taba ma son a ce ya ji sha'awar mace ba tun da yake raye har ya koma ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya kare shi da wannan ko bai taba son aikata wato mummunan aiki ba dindin sana ce ya aikata ya aikata shi dan adam kulikal insanu daifan an halicci dan adam mai rauni walakin al'uwa ilahiyyar lati minha wujida yahaya bakiyar ma'ahu amma shi annabi yaya uwa ta ubangiji wanda da ita ne aka samar da shi a cikin kofi guda biyu to sai wannan karfin ta saura a cikin annabi yaya ba su jira uwa ka taba hadaran jahiliya shi kenan da wannan karfi ne sai wato hadara ta ubangiji ta masa magana ya yahya kuzur kitabin kowa ya yaya ka tuna littafi da karfi ma'ana wa kana hukuma annubuwa ta sirriya Allah ya bashi annabda yana yaro yana ilimin darajimina wa hananan sannan ya zama rahmatan lil nas mai tausayi ne ga mutane inda binna ai ya tsawo kuma daga wurin Allah tabaraka taala min indina wa zakatun sannan ya zama to sadaka alaihi shi sadaka ne aka ba wa iyayensa sannan wa kana tafiyan jibila ala taqwa ma'ana ya kasance mai tsoron Allah Allah ya halicce shi akan tabi'ar tsoron Allah ne shi aka aka jibillan halittarsa akan mai tsoron Allah ne wa ruya annahu lam ya'mal kabira wa lam yujma biha arwayo cewa bai taba aikata sako ba kuma bai taba to ma ya himmatu gurin ya aikata sabo ba saboda jibillar halittar sa ne wato an halitte shi ne akan tsoron Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya roki Allah ya bashi wa habli min ladunka waliyan shi yasa aka bashi waliyi din kamar yadda zamu samu a gaba annabi zakariya ya koma ga Allah na cewa Allah ka bani da kuma ga yadda dan ya zama ba na yin da kewa da shi gaba ɗaya shi ba a zuwa a yi nishadi da shi komai kawai ya kuma ga Allah sai kuka sai waye sai a tsaye addu'an da kai ne kai ka roƙi irin wannan shi yasa ka baka irin ta shikenan annabi yahya alaihi salatu wassalam sai zaman to wa barran mutunan diwali ne ya tawa ne zuwa ga iyayensa ilayhi ma zuwa da iyayensa guda biyu walam yakun jabbaran bai zamanto mutakabbiran mai girman kai ba asiyan bai zamanto asiyan da rabbi bai zamanto mai sako kan ubangiji sa ba dukan annabawa Allah ya sa su masu biyayya ne wa iyaye saboda biyayya wa iyaye yana daga cikin kofofin da idan mutum sai na Abdullahi bin Abbas yana faɗa yake ayoyi guda uku sun sauka suna da ayoyi guda uku ba yadda za a yi ka raba kowace aya da uwansa in kare ba ɗaya ba za ta yi amfani ba na farko Allah ta baraka ta lafi wato wadiyu Allah wadiyu rasula yi biyayya wa Allah yi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kace kai za ka bi Allah ba ruwanka da manzon Allah Allah ba ruwanka da biyayya da za ka masa wannan dole suna haɗe ne mutarni bi karinatiya suna haɗe da jar uwarta na biyu Allah ya ce wa aqimu salata wa atu zakata kai da sallah ku ba da zakka idan kace za ka yi sallah za ka ba da zakka ba Allah ba ruwansa da kallonka za ka tashi ran tashin kiyama kana matsayin mushriki saboda baka bada zakka ba a lahira to kafirai ne Allah ya kira su wanda baka bada zakka na uku Allah tabaraka wa ta'ala yake wa qadara rabbuka illa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah bil wajhi insana Allah ya yi umurni kada bauta wa kowa sai shi iyaye kuma a kyauta musu idan kace zaka bi Allah ba ruwanka da biyayya wa iyayenka to nan ma shikenan Allah ba ruwanka da biyayyanka saboda ridallah fi ridal walidayni yardan Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin yardan iyaye fushin Allah yana daga cikin fushin iyaye sannan jalallahu jannata da zamal muhad Allah ya canja aljannan kowa karkashin kafafuwan iyayensa saboda haka waɗannan annabawa shi haka zamu samu haka zamu samu a gaba a annabi Isa shi ma Allah ya yi Allah ya sanya shi biyayya ne ga mahaifiyarsa da haka dukkan mutanen kirki suke suna tsananin biyayya ga iyayensu daga cikin biyayya wato idan suna raye mutum ya kiyaye biyayya gare su kada ya ɗaga murya sama da muryan iyayensa kada ya wuce gaba ana tafiya gaban iyayensa kada irin waɗannan abubuwa gaba daya kada ya zartar da wani lamari sai da yadda su komai ya zama yana biyayya gare su yana biyayya ɗari bisa ɗari a kada ya yi uffin ma'ana kada ya yi wani abu na kir ko da malamai suka ce ma'ana uffin shine ko da sun kai matsayin na rauni wadda za su yi bayan gari da inda suke idan kuma za ka ɗauka abin da suka zubar na bayan gari ko bawali ka ɓata rai to ka saba musu yadda lokacin da yake jariri kake yaro mahaifiya za ta ɗauka ta wanke ma tana farin ciki idan ma kai kwana biyu ba ta kayi ba sai ku shiga damuwa cewa wani kwana biyu shiru a nemi magani a nemi magani to amma yanzu kai ka zo za ka wanke mata ko za ka wata mai hidima kana ɓata rai da zarar ka ɓata rai ka saba mata ko ka saba wa iyaye saboda haka waɗannan annabawa suka zama to masu biyayya lokacin da iyaye suka koma ga Allah tabaraka wa ta'ala kuma shikenan sai a ci gaba da musu addu'a a ci gaba da tarar da zumuncin da suke tadarwa sai na Imam Shafi an tambaye shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bar addu'a wa iyayensa arzikin sa ya yanke sai ka tambaye Imam Shafi idan kullum mutum ya addu'a wa iyayensa to daya addu'a ta yi ko kusa idan mutum ya addu'a sau biyu ba ya ce bai yi ba sau uku bai yi ba sau hudu ba bai yi ba sau biyar bai ci tola ba sa sau biyar din ma ya ce ba da yi ma'ana duk lokacin da kai sallah kar ka manta iyayenka ka sa su addu'a ka musu addu'a ko suna raye ko sun goma ga Allah tabaraka wa ta'ala daga cikin abubuwan da malamai suke bayar masu girma shine ka karanta sulhu wa kafa uku da bismillah ka ce Allah ya kai wannan lada ga iyayenka idan sun rasu idan suna raye Allah ya ajiye kowane ɗayan su a wato kulwa kafa uku da bismillah ma'ana kowane ɗaya ta ajiye masa ladan saukan alqur'ani mai girma ladan saukan alqur'ani ka ba mahaifiyar ka kafa uku ka ba mahaifin ka kafa uku ko kuma sirrin da malamai suke bayarwa bayan sallan asuba ka karanta kulwa kafa uku ko ce bismillah ka ce hadiya ga sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka ƙara karanta kulwa kafa uku da bismillah ka ce fidda'u ga mahaifiyar don ta koma ga Allah tana raye Allah ya mata afiya hadiya gare ta ita koma ga Allah ko bidda Allah ya mata hadiya in tana raye bayan nan ka kara karanta kafa uku ga mahaifi hadiya gare shi don ya koma ga Allah ko bidda Allah ya mata hadiya sai ka kara karanta kafa uku gare ka ma'ana ka samu kulwa kafa sha biyu kenan idan an je azhar ka karanta kafa uku sai na Abubakar uku mahaifiya uku mahaifi uku gare ka idan an je la'asar kafa uku sai na Umar uku ga mahaifiya uku ga mahaifi uku gare ka idan an je magariba uku sai na Usman uku mahaifiya uku mahaifi uku gare ka idan an je isha uku mahaifiya a uku sai na aliyu karamallahu wajhahu uku mahaifiya uku mahaifi uku gare ka idan kai haka duk sallan farilla a duk wuni mahaifiyar ka mata sauka biyar Allah zai ajiye mata ladan saukan alkurani guda biyar ga mata haka shi ma mahaifi ladan sauka guda biyar to wannan shine abin da Imam Shafi yake labata shi ma fa in za a samu kai sama da haka na biyayya wa iyayenka ma'ana ba za a gane kai mutumin kirki bane sai an samu kana wato kai ɗa na gari ne sai an samu kana addu'a wa iyaye saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya rasu duk aikin su yake ya abubuwa guda uku daga ciki sai ce awwaladun salihun yad'u lahu ko ɗa na gari da yake masa addu'a daga nan da ka tsinci kanka baka wa iyayenka addu'a to wannan alama ce cewa kai ba ɗa na gari bane amma idan ka zama kana masa kana musu addu'a to ka zama ɗa na gari wanda yake musu addu'a wanda lada bai rinda saduwa zuwa kabarin su ko sun koma ga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi ma annabi ya yi Allah ya sanya shi mai biyayya ne wa iyayensa sannan yace wa salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya Allah ya sanya to aminci salaman Allah tabaraka wa ta'ala daga annabi ya haya dan da aka haife shi da ran da zai koma ga Allah da kuma ran da za a tare da shi sai yace hazil ayyamu maquba yace kaga waɗannan kwanaki uku kwanaki ne da suka fi tsoro a rayuwar nan adam allati yara fiha ma yarahu qablaha qawani wato kwanakin da mutum bai taba ganin wasu kwanaki na ban tsoro irin su ba al insan yawma milad qadrun alayhi dan adam ran da za a yi shi rana ne mai hadari ko dai shi din ana rabbi sallin sallin ko shi din ya zama an haife shi bayan da yake ya koma ko ya zama sanadiyan tafiyar shi da mahaifiyar gaba da sun koma ga Allah ko a haife shi mahaifiyar ta koma ranar haihuwa dai rana ne mai hadari kurai da gaske in an haihu lafiya lafiya shi da mahaifiyar sai ka ji ana cewa barka barka duk sun tsallake wannan hadari to wannan ranar haihuwar nasa sai Allah ya sanya salama yana cikin aminci shi ba zai koma ga Allah a ranar ba mahaifiyar ma tana cikin aminci bayan nan wato yau mai mutu dan da mutum zai mutu kazalika haka nan shi ma ranar na ban tsoro mutum yana tsoro kada wannan ranar ya zama mutum ce bai koma ga Allah cikin imani ba a saboda haka ranar tsoro ne kurai da gaske mutum ya yi ta addu'a Allah ya tsare masa wannan tsoro ma'ana ya zama ya cika da imani ya zama la khawfun alaihim wala hum yahzanun ba tsoro ba bakin ciki saboda ya cika da imani sai rana na uku yawmul qiyama ranar alqiyama to wannan shi ma rana rana na ban tsoro saboda wani irin wani irin yanayi ne mutum zai riskanta a ciki yace hajira ayyamu salatu waɗannan kwanaki guda uku kullu yawmin minha maqufan lil insan dukkan wani rana a cikin wannan ranaku abun tsoro ne kwarai da gaske da dan adam wa yahya alaihi salam fi hajira ayyamu salasa amma yahya ya samu kalama daga ubangiji a waɗannan kwanaki guda uku da ja yahya rasidan lid dunya sai annabi ya zo wanda ya yi jifa da duniya ta bayan bayansa mushtagilan bi ibadillahi tabaraka wa ta'ala ya shagala da ibada bautawa Allah madaukakin sarki mun'ajiran anil khalqi ya tsaura cewa mutane a yadda lela non haram aikin sa kuka dare da rana min ayyamin a to a yawmu min al ayyam kada ba zakariya rabbahu wata rana bayan ya ga ɗansa yadda yake kullum yana cikin kuka kullum yana cikin ibada ba za a zauna da jiya da cewa irin na yara a ji murna a ji farin ciki ba shikenan sai annabi zakariya yake tambayan Allah yace ya rabbi talabtu min kawaladan yu'annisni wa dana ni waladan a walam yakun hadha alwal walam walakin hadha alwalad lam yu'annisni yace Allah na roƙa ka bani dan da zai ringa ilimin cewa amma ta bani wani yaro sufi da ibada kullum baya zauna a aida kewa a yi magana a yi dariya wannan dan baya aida kewa a majalin samahu wala umar kan wahida bai taba zama da babansa ayi nishadi ayi magana ko da sau ɗaya ba kullum yana cikin ibada ko yana cikin kuka tsala sai Allah ya ce masa raji du'a ka koma ka yi murajan addu'an da kai ka binciki addu'an da kai lokacin da ka zo addu'a talabta waliyan ka nemi waliyi ne kace habli min ladunka waliyan Allah ka bani waliyi daga wurinka to haka waliyi suke ka roki waliyi an baka waliyi annabin Allah waliyin Allah wal awliya la yu'annatu adam inna ma yashtagiluna bi rabbihim yadda waliyai suke ba sa iya iya da kewa ga kowa halitta suna ganin ba lokaci ne suna iya iya da kewa ne ga mahalicin su in ba da Allah ba sa samun mutuwa haga bakke yaya saboda haka ya yawan zuwa haka baya komai sai ibada sai kuka saboda haka huwa mu'asirul isa ya zama kuma zamanin sa da annabi isa shi yaya tajalla lahu jalal shi yaya Allah masa tajalli da sunansa na jalala Allah na da sunaye guda biyu yana da jalala yana da jamala sannan idan mutum ya canja waɗannan sai ya samu kamala to shi annabi Isa annabi Yahaya an masa tajalli da jalala wala tarahu illa bakiyan wa abiyan zahiran ba za ka same shi ba sai yana kuka ko yana ibada ko yana gudun duniya bikilafi isa ta jalla lahu bil jamal tabani annabi isa shi kuma annabi isa Allah ya masa tajalli ne da sunansa na jamala fala tarahu illa mutabassiman da'iman mubasiran ba za ka same shi ba yana murmushi ko ya sakin fiska sauki kawai har ma a cikin shari'ar da yake cewa idan aka mare ka ta gefen kuma tun nan ka ba da ɗayan ma a mara saboda sauki kawai sauki sauki kawai shi jamalan Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka shi annabi Yahaya jalala ne wani malami wata rana wani bawan Allah zai masa sallama da dukka ne yana bude kofa yana ganin ta wace yirbe ya koma a wannan mutum ya ta jira ya ta jira shiru da dare ya ƙara dawowa da ya dawo malam ya gido ya karɓa Allah da safe na zo ka bude kuma karfe yace eh ha to ya da safe zan karya da ganin jalalu sunan ka jalalu kuma ce na karya da jalala na san wurin nan ya za ta yi za ta ƙare saboda haka na rufe gare yanzu dai da daren inganta ko kai jalalan ne ma daren ta kusan wuyin ta kusan karewa mana dai ta wuce amma in karya da jalala kuma ai ba daɗi saboda haka dai haka Allah yake bijan a cikin jalala da jamala idan mutum ya sanya su duka shi kenan sai ya samu kamala kuma ya haɗa tsakanin jalala da jamala kenan a idza ra'aita mazharal jamali la taga warda mazharal jalali sai ce idan kaga mazharin jamala kada ka yi dagawa duk abin da yake so ga yana samuwa kuma yana tafiya cikin bula yake ai mu kama shi kenan mun kama a karka kamar ka haye sai yace a yadda da mazarin jalala kana tafi sai na Umar yace Allah na da zawakai guda biyu sai dai sunansa jamala sai dai sunansa jamala ban damu ba a kowane doki na ganni a kai na san Allah ne ya dora ni akan wannan doki saboda haka a duk dokin da ka ganka in jamalan ne ka gode wa Allah in jalalan ne ka gane Allah ne law ya'lamu al-insanu man rahmanu yalqashiru rabbaika al-insan da dan adam ya san waye rahmanu da ko jalalan ya kai zai ringa dariya ne ya gane a ce alhamdulillah tunda Allah har ya san da ke jarrabe shi ya sa shi akan jalala saboda haka annabi Isa shi ya zama jalala ne jamala ne shi kuma annabi Yahya ya zama to jalala ne saboda haka a kullama na cewa Yahya ya kullu lokacin da annabi ya tunda shi tajallin jalala ne ya da annabi sai ya ce masa an ta tayi mantan ka anna sa'alin min makarillah sai kullum mai haka kullum kana dariya kamar ka amince da makarullahi kamar kana ganin ka haye ne haka kana sakewa kullum kana dariya sai annabi isa kuma sai ya ce masa kullum kai kana kuka tatsu ne ba dariya ka annaka ayatun min rahmatillah kamar ka yi tsammani daga samun raman Allah ne haka ka sake mana ka samu sauki wa huma ibna kala saboda duk ayan mata ne anniyar tu'assir da'iman shewa yace ala ayi halin dai niyya tana tasiri kwarai da gaske a fil a dukkan komai zakara qur'an zuriyatu ba'daha min ba'din Allah ya ambaci alqur'ani ya ambaci zuriya ta shi sakan gashi al-anbiya abnaul anbiya zaka samu mafi yawa al'ada annabawa ƴaƴan annabawa ne wal ulama galiban abnaul ulama zaka samu malamai galiban ƴaƴan malamai ne da yawa in ga malami mashhuri za ga dan malami ne wal kuffaru galiban abnaul kuffar ai kafirai manyan kafirai ƴaƴan kafirai ne wal muslimuna galiban abnaul muslimin mafi yawa cewa zaka samu musulmai ƴaƴan musulmai ne وهذا غالبا زرية بعضها من بعض إلا إذا أراد عارض من غير هذه الآية في هكذا كسام ذرية تاشي تدق تاشي معنى أنا سامد تاشي أقول تاشي قول تاشي هذا إن وين عارض يكم يزوي سابع لأنها الآية سبو لك نية لسنا تاشي لقرير بسي إذا ما يصير مريم آه لا مجھے أكم ونن سبو دلوك السياي سبو دا آيان قبلاتي مغانا أكم مريم في فارة قباتر دا تبير ما يصير مريم saboda abin da ta gani na masu kula da ɗakin Ka'aba wato ɗakin Baitul Muqaddis suna hidima sai ta yi sha'awa ina Allah ya bata ɗa wanda shi ma zai ringa ibada yana bauta wannan ɗaki na Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya bata ɗa mace amma Allah yake ambaton ta cikin mazaje Allah ma in zai ambace ta ba zai ambace ta da mirin mace ba sai ambace ta da lamirin maza saboda an sanya ta cikin maza wanda suke cikin ibada saboda haka wannan shi ne abin da za mu kama gaba Allah ya yi da hannuwan mu Allah ya taba wani ibadun mu ya sanya mu cikin wanda bayan ta cikin wannan wata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq al-Fatih lima sabaq lana bil haqq al-haq hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa al-jannah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin